أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم الأمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon ganin wannan lokaci ya ba mu ikon aiwatar da wannan babban ibada mai tarin albarka a wannan babban cibiya da aka gina ta don ilmantar da mutane al'umman a ilmantar da mutane addinin musulunci da wayar da su akan lamarin su na rayuwa aka sa mata Abdul Wahab da fatan Allah ya gafarta masa ya gafarta ma dukkan al'umman musulmi musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna cikin ci gaba da karatu namu na fikihu na littafin babban malami shekul islam abu zai abdurrahman al-akhdari rahimahullah mun tsaya a inda malamin ke cewa ومن جال فكره في أمور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته ومن دفع الماشية بين يديه أو سجد على شك جبهته أو سجد على طية أو طيتين من عمامته فلا شيء عليه ولا شيء في غلبة القيء والقلق في الصلاة wannan matsala malam Allah ya gafarta masa ya ƙara masa rahma ya kawo mana matsaloli ga sunan na farko ya ce wa man jala fikruhu fi umuri dunya wanda yake mutumin da yake cikin sallah shafi na 68 malam ce wanda yake cikin sallah sai ya zama na tunanin shi ya ɗauku akan al'amuran duniya ɗan da suke da ba za ka ɗau littafi musa don yanzu ومن جال فكره في أمور الدنيا وان دي زمنا ينا cikin sallah sai wani al'amari na rayuwa sai ya ɗan ɗauke hankalinsa a cikin sallah sannan sai ya dawo ko yana karatun sallan hankalin shi kuma ba shi a cikin lamarin kusu'i da shari'a take nema yana tuna tuntuntunin ababen duniya malam ya ce wannan naƙasar sawabuhu ladan sauya sallan ta waya amma walam tubdil salatuhu sallansa ba ta ɓaci ba mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu malam yace wa man dafa almashiya wanda ya kare mai ketara sallah baina yadayhi wanda zai ketara sallah ta gabansa aw sajada ko kuma ya je yin sujada sai yi ala shikki jib'atihi a tsagin goshinsa watan bai sa goshin gaba ɗaya ba sai ɗan ɗofa na goshin nasa malam ce au sajada ala qayyatin aw qayyatayn min imamatihi ko kuma a'a jefar rawanin sa haka sai ya ja inda ya dan zoko haka sai ya sujada akai ko kuma sun zoko ne gaba ɗaya gefen rawanin nasa maimakon abin da shari'a take so ya yi sujada a ƙasa sai ya ɗora goshinsa yakin sujada akan sai akan watan rawanin nasa gefunan rawanin nasa bala ya ce falashe alai shi ma wannan babu komi a gare ka malam bai kare bai ce mana walashe a fi galibatul kai babu laifi inda aka samu watan amai ya rinjayi mai sallah kamar yunkurin amai ya taso masa amma ba aman ne ya yi ba sai da ya dan tsaya jim sai ya ji kuma aman ya koma ya ci gaba da sallansa babu komi walƙalas ko kuma menene kalasu shine kaman ana ce mishi magwal ana ce mishi gadayina wani abu kaman ke tsayi ke tasowa sai ka dina da zafi a makogoro galiban a lokutan azumi ya fi faruwa ga mutum irin wannan saboda ita uwar hanji ta ɗauki abubuwa an yi ciye-ciye sai ya zama yana tasowa irin wannan malam ce duk wannan in ya faru falashe alaihi bisalat babu komi ga sallansa abin da ke sauya sallan kawai tuntuntuni na duniya wannan shine kira'a fatahiyya na wannan nassin da malam Allah ya gafarta masa ya kawo to abin lura anan Jafar, gona, ba ni ta zai ka ɗauka ba? a wannan abin lura a nan malam anan ya ce mana wa man jala fikruhu fi umurid duniya wanda tunani tunani na al'amuran duniya ya rinjaye shi misali ya sanya shi ya koma yana tuntuni gashi na sallah sallan da ake so ya samu khushu'i ya samu hudurul qalb sai ya zama na kuma gashi na sallan amma yana tunanin ababen duniya malam ya ce wannan naqasu sawabuhu ladan shi ne ya tauye Allah wacan amma walam tuqus salatuhu sallan shi bata zama ta baci ba gaba daya me yasa malam ya ce mana haka lura da abu na farko koyarwan alqur'ani shine hujja dalili na farko na sada malikiya ridwanullahi ta'ala alaihi anan sun lura da koyarwan alqur'ani alqur'ani ya ga ya yabi masu sallah da kyau ياتي أتكين سورة المؤمنون بعد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله سبحانه وتعالى يا يبي مؤمني كما مؤمنا yace wanda in suna sallah ya za ka ga khushu'i suke cikin yi gaba daya ba wani abu kaga lura da wannan khushu'i malamai Allah ya kara musu rahma suka ce abinda ake nufi da khushu'i a shari'a shine a samu hudurul qalbi watan zuciya ya zamo babu komi sai Allah yake halartowa da shi a cikin sa shi yasa imamu ahmad Allah ya kara masa yarda yana cewa yana daga cikin abin da yake kawo huduri yakin da mutum ya zo zai sallah da ya ce Allahu akbar kwayan idansa ya zama yana yana kan wajen yana duban inda zai sujada ne haka nan idan ya je ruku'u ruku'un shi na kan inda yake sujada haka nan idan ya ɗafuko daga sujada ya zamana baya jin komi sai cewa wannan daɗin sallah da daɗin abin da yake komawa ga sallah me yasa don an samo daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda an ce za a harbe shi da da wannan ne da kibiya saham watan kibiya haka aka yi mishi barazanan za a yi mishi wannan amma yana sallah saboda kada ya saba kada ya saba ya zama na ya rasa khushu'i daga sallah ya ci gaba da sallan shafirin wannan sannan an samu daga cikin asar wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya je yaƙi yin ana yaƙi aka soke shi kibiya ya shiga mishi an yi an yi a cire saboda tsabin raɗaɗinta ya ƙiyarda ya ce a bar shi da shi yana sallah sai da aka bari ya shiga sallah wasu suka ce ku bar shi mun san inda za mu cire sai da ya zo yana sallah aka zo aka zara kibiyan nan bai san zafin wannan ba kaga ya nuna mana mada yanda sahabban annabi muhammad suke yin sallah irin na manzon allah wasan kenan in suna sallah babu wani ɗosa ne na tarkacen ababen tunanin ababen duniya sukan ba Allah lokacinsu ne sukan koma ne ga Allah gaba ɗaya kamar yadda alkur'ani yake wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu su abin da sahabban annabi Muhammad suke yi kenan shi ne ayyukan abubuwan da malaman sada malikiya ridwanullahi alaihim sun lura da asar da wannan ayoyi na alkur'ani yasa suka ce to duk wanda yayi ya zo sallah gashi na sallah amma babu khushu'i a tare da shi sai tuntuntunin ababen duniya to wannan yana rage ladan sallansa domin me idan mutum yayi sallah ne cikakkiya zai samu ladansa sannan kuma zai samu irin ladan da manzon Allah ya faɗi ga hadisi nan a Bukhari idan yayi a jam'i ne ya samu lada 25 a wani riwayar lada 27 amma in yayi ba ba a cikin wannan ba kaga lada zai ragu kenan sannan kuma in yayi ta da kyau ita za ta bashi daman ya samu wancan alkhairi alkhairin da yazo a cikin suratul ankabut inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari sallah tana hani akan miyagun ayyuka da miyagun ababen alfasha idan an yi ta watan daidai da yanda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka mu yanda manzon Allah ya koyar yanda kuma Allah ya so a yi mishi bauta in an yi za a samu irin wannan amma idan ba a yi irin ta ba to sallah za ta rabu shine galiban abin da yake faruwa da mutanenmu zaka ga mutane ana yin sallan amma ana gama sallan wani ma sai ya kama saban Allah saboda tun asali ya bar ginshikan abin da aka gina sallan da shi khushu'i ba khushu'i a sallah zaka ga mutane ana sallan ana zuwa masallacin ana komi amma matsalan al'umman musulmi a yau a wajen mu'amala zaka ga yana sallan yana komi ya iya zagin wane ya iya kabirta wane ya iya walakanta wane ya iya mawana sharri ya iya ya saci kudin wane ya iya ya mawana kasafi kaga a to ya mai sallan kuma sallan ne ko kake yi kuma gashi kana aikata irin wannan alfashan kuma ga alkur'ani ya ce tanha anil fashai wal munkar kaga kenan ana yin sallan amma babu ginshikin abin da ake nema a sallah khushu'i da a samu ikhlasi da da ga Allah subhanahu wata'ala to ya kamata mu gyara Allah ya gyara mana alfarman annabi Muhammad malan ke cewa mas'ala ta gaba wa man dafa almashi baina yadayhi wanda ya zo yana yin sallah sai wani mutum ya zo zai gitta ta gabansa sai ya kare shi ya nuna mishi ya miƙa hannun shi haka watan ya nuna mishi cewa a'a ainan hanyar ina yin sallah shi ma wannan babu komi a gare shi Allah to me yasa asada malikiya ridwanullahi alaihim suka ce haka lura da abu na farko abu na farko alagaf da malam hadisin imamu bukhari da imamu muslim Allah ya ƙara masa yarda gaba ɗayansu sun ruwaito hadisi sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla ilaya shay'in yasturuhu fa in arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa'ahu fa in ara falyuqatilhu fa innahu shaytan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Bukhari da Muslim muttafaqun alaihi ya ce duk wanda ya tashi zai salla ya duba tsuran gabas ne haka kawai to ya dan sanya sutura a tsakanin shi gudun mai ƙetare gaba idan kuma yana sallan sai wani mutum ya zo sai ya ƙetare sallan nasa mai sallah ne yake yi mace ne ko namiji sai wani ya zo sai ya ƙetare sallah manzo Allah sai ya ce faliyadfa'ahu wannan ya dakatar da shi ya nuna mishi a'a akwai wannan sallah nake yi anan idan me wannan sallan ya yarda sai ya koma da baya sai ya zaga ta bayan shi falillahi alhamd abinda shari'a take so kenan amma idan ya ki kai magana kai haka ya dawo ka ƙara yi ya dawo yanayi ya bige hannunka manzon Allah ya ce falyuqatiluhu fa in aba falyuqatiluhu idan yaki ka yaƙe shi ka bu ka ture shi ka nuna mishi bi ma'ana sallah kake yi ba malai manzo Allah ya ce fa innahu shaytan anan ya ari dabi'o'in shaytan ya sifanta da shi ina fatan an fahimta amma mu lura da matakin da shari'a ya bi ba ana neman bane kana sallah kawai ya zamana kamar da sallah yaki ba haka ake nufi ba hikima a ciki idan ka san cewa wannan hanyar mutane ne to kai ne mai kuskuren ma da ka zo kan hanyar ka kama yin sallah idan ka san cewa wanda zai zo ya ƙetara maka sallan nan bai sani ba bai san hukuncin wannan ba to haƙuri za ka yi mishi in ka miƙa hannunka ya zama na ya banka da hannun ya wuce sai ka ƙyale shi ba sai ka ce wallahi bari in shawo ta kan shi ba in danna a guje in biyo ta can ai bai bai riga ya ya fita wajen ba a'a ba haka shari'a ta ce ba sai ka bar shi akan jahilci ne wannan shi kuma jahilci ma'azuri ne a wani wajen a shari'a ina fatan mun fahimta ina fatan mun fahimta mene dalilin da yasa muka ce haka har dalilin shi ma a nemo mar dalili hadisin Imam Bukhari Allah ya kara masa yarda Imam Bukhari yana cewa ya tabbata ga Annabi Muhammad yana cewa law ya'lamu al-maru bayna yadayi al-musalli lakana an yaqifa 40 khairul lahu da me ƙetare sallah ya ƙetara ma namiji ne ko na mace ko kuma mai ƙetara wanta mace ce ko ta miji da sun san girman zunubin da ke kansu to da sun gummace ma gumma su tsaya a gaban mai sallan nan ko da zai kai ma arba'in ne abu huraira allah ya ƙara masa yarda ya ce ban sani ba shin manzo allah yana nufin gumma ka tsaya ko da kwana arba'in zai yi na sallan ko ko a'a awa arba'in ne ko ko ma shekara ne malaman shirrahul hadith malaman sharhul hadith malaman hadisi sun ta sabani akan wannan yana nufin kaza ne yana nan dai ya nuna maka girman zunubi na ƙetara ma mutum sallah ina fatan mun fahimta wannan kenan Allah kaga kenan ana buƙatan idan ya zamana da jahilci akan shi ya riga ya wuce to ka kyale shi zunubin yana kan shi amma mutum ne da gangar da sanin shi wannan laifi ne ya zo da izgili da wannan a'a to abinda ake so ka falyuqatilhu anan abinda ake nufi da ka yake shi ba ana nufin bane ka ce to shikenan tunda na san zan sallah shi kuma shedan zai biyo ta nan bari ku dauko min babban makami na kila a nemo mishi gatari da sauransu ya ce bari ya ije ai manzon Allah ya ce falyuqatilhu ne shi kuma yaki ai ana yi da takobi ma da sauransu Allah gafsu mala kakka mai da sallah wajen wajen sallah ya zama kwata mana wajen sallah ba kwata bane alaga sunana sallah kuma ba yaki bane a'a abinda manzon Allah yake nufi buƙatala anan ba ana nufi ne na fito in fito ba a'a bi ma'ana ya ture shi ya nuna miki cewa kuskuren shi domin akwai riwayan ma da yazo idan yazo ya ce sai ya ƙetara idan ka miƙar da hannunka haka ya zama na ba zai iya gittawa ta gaban hannun naka ba ka kyale shi ka gani kullun shari'a dai yana nuna mana menene assalam zaman lafiya kullun shari'a yana nuna mana zaman lafiya addinin mu sunan shi menene al-islam fi idan ka zo tahi gaisuwar mu ba tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam sunan shi shi ma menene peace peace be upon you ko sannan idan ka zo menene alaka ma idan kana gama sallah ka zo zaka fita sallah me kake cewa assalamu alaikum kai daidai da mutattu mu a addinin musulunci in ka zo za ka wuce kashi da jini da wannan yana yana da tasiri ne amma me yasa manzo Allah ya ce in za ka wuce makabarta sai ka ce musu assalamu alaikum diyaru qaumul mu'minun wa inna insha Allah bikum lahiqun Allah nas'alu Allah lana wa lakum salamata wal afiya Allah kaga manzon Allah kashi da jini diyanar ki amma me aka ce ka ce mishi assalamu alaikum kai musulunci addini ne na ban mamaki kaga wannan an gama alaka tsakanin mai rai da mai mu alaka ma ba tsakanin dan adam tsakanin ruhi ma tsakanin ruhi da dan adam akwai alaka ta girmamawa sai kai masa sallama in zaka wuce koyarwan annabi Muhammad to kaga anan sallah ba yana neman ya koya maka yaki bane a zaman lafiya ake nuna to manzo Allah ya ce ka yaki ka yake shi anan ba yana nufin yaki na fito na fito ba a'a bi ma'ana ka sun kuɗe shi ina fatan an fahimta saboda ga wannan hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito mana ga kuma wa'incan hadisan ina fatan mun fahimta to a yaushe ne zaka samu sitira da mutum zai tsaya ya dan ije sitira ko da dan katako ne mai tsayi haka a gaban shi irin yanda shari'a ta ce haka wannan ya isan masa a mazhaban imamu shafi'i Allah ya ƙara masa yarda su suna ganin ma da kana tafe da wannan irin jakan nan naka handbag maimakon ka ijiye ta a bayanka ila a samu wani mai dogon hannun ya zo ya taɓa sai ya ɗan kau maka da shi suka ce ya ya juzu ja'iz ne a shari'a ka iya yin sutura da shi to amma mu a shari'a shari'a ba a yin sutura da yaro ko mace misali ka zo ka ce a ba zan ije wannan yaron shine sutura na kai haka menene illan saboda dan adam ne zaka je ga sujjada shi musulunci yana kyaban sujjada ga wani Allah zaka yi ma wanda yake mutum ne me rai dan uwanka to ba a yin masa sujjada sai za shari'a bai yadda kai ma yaro ba sannan yaro akwai nau'i na tashawushi za ka gan shi yana wasa sai ya ɗauki hankalinka sannan ballantana mace ta ga ba a yi sutura da waɗannan ina ba ta mun fahimta wa Allah to shi kenan wannan sutura na mai sallah dai sai yayi har imamu ibnu qayyim al-jawziyya Allah ya gafarta masa ya kawo maganganu da dama a cikin littafansa akan mahimmancin sutura kafa sutura a musulunci har yana ganin yana kafa hujja da sunnan sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da yace duk wanda yayi sallan subahi ya zauna a masallaci yayi ta ambatan Allah har rana ta fito ko kuma rana ta bullo ya tashi yayi nafila raka'a biyu yana mai duban sutura to wannan ya samu fadla mai girman gaske a wani riwaya ma ya samu ladan wanda yayi aikin umra ibnu qayyim al-jawziyya Allah ya kara masa yarda a ƙarƙashin wannan ya fitar da falala da abubuwa na ban mamaki a ƙar'a koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam na kafa fitira ina fatan mun fahimta kaga wannan kenan wannan ga wanda yake sallah shi kadai ko wanda take sallah ita kadai to wanda yake sallah da liman menene sitiran shi idan kana sallah da liman liman shine sitiranka yanzu muna sallah a nan cikin masallacin mu'assasa sai ya zama na muna bin liman to duk gaban jam'i duk gaban kowane sahu din nan duk wanda ya shigo yana da daman zai iya shiga ya fita ya shiga ya fita baka ce in in kai kokarin dadubo wuyan mutum bawan Allah haka kawai ko ka ce ai fita da shi ai jahili ne bai san sallah ba yana wani a'a ina ganin malam mai sallah ne zai bi fahimci shari'a ba shi ba komi idan dai ga liman kana bi duk wanda ya zo ya gitta ta gaban ka ba komi bai bata maka sallanka ba sallanka daram ga hadisai nan mene dalilin asada malikiya ridwanullahi alaihim dalilin su hadisin sayyiduna abdullahi ibn abbas hadisi ne a cikin sahih ya ce na dawo wata rana sai na zo na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah da sahabbai shi kuma sayyidina Abdullah ibn Abbas yana kan jaki yace sai na biyo ta bayan manzon Allah kaga na shigo ta sahu kenan ko yace sai ina ta koro wannan abin hawan nawa in shiga wannan sahun in fita wannan sahun akan jakin ba in shiga in fita in shiga yace ba balan yunkar alayya ahad ba wanda ya mishi inkari ko da mutum daya to kaga ko da ya saba ma shari'an annabi Muhammad manzo Allah sai ya magana anan sannan sahabbai sai sun masa magana sai zamana shirun da suka yi ikirari ne na cewa shari'a ne ina fata an fahimta to don haka yanzu in muna sallah in dai da liman duk wanda ya shiga sahu ya fita ya shiga sahu in yana iyawa ya ta shiga ya fita har zai kai karshe wannan ruwan shi shine bai samu sallah ba amma ku da kuke yi sallan ku ta inganta bai taba muku sallah da komi ba kuma wannan har a littattafan musada malikiya ridwanullahi alaihi yana ciki idan ka je ka ɗauki a ƙarabul masaliki sharhinta sharhun sagir na imamu dardiri ahmadu dardiri mai sharhin sharhul kabir na na littafin muktasar shi ma ya kawo wannan matsalan da faɗi ko ka duba ta a sharhin aqrabul masalik na sharhul sagir ko ka dawo sharhin kabir na muktasar al-ali za ka samu wa'annan masail din ina ba san an fahimta to wannan abin da shari'a take nufi da mu kenan kada ya zama mutum ya tsananta yanzu abin da ya rage mana tunda sayyidina abdullahi ibn abbas ya kai ya dawo akan abin hawa to kaga ballantana wanda ya tafiya a kafa kenan kaga shi babu komi kenan a matsala na shi to kai kuma yanzu sai kai kiyasi ila da sahun da fadi sai ka zo a guje kana so ka je sallah sai ka shigo da mashin har ka shiga wani sahun kila ma da dan space can sai ka juyo da kan mashin din ko kuma kila ma da faɗi sosai kila moto ne sai ka shiga ka juyo ko kuma irin keke na ben ɗin nan ka shiga ka juyo ila ma aka ce ma ɗan kwano ta can da ya ƙara kwanowa sannan suka sauka duk ya kekkewa ya sahun mene hukunci shi wannan ja'izi ba da laifin komi a shari'a iyasan da wancan saboda an samu rukunan iyasi ya haɗu ana idan ka duba asulul mas'ala shine samun aikin abdullahi ibn abbas wannan abin hawa ne wannan abin hawa ne ina fatan an fahimta yawwa sannan me ya hukuncin shi sannan hukuncin shi shine mubahi menene illan shi baya bata sallah ina fatan an fahimta kaga mun samu nau'i na kiyas domin kiyasi kala kala ne akwai kiyasul adala akwai kiyasul kiyasul dilala akwai kiyasul illa akwai kiyasul dilala akwai kiyasul shubha duk waɗannan guda ukun ana yin su a shari'a ina fatan mun fahimta to kaga wannan babu komi in mutum yayi haka kai in yana iyawa da zai zo da jirgin ƙasa ma kun ga ita ne mai dogon layi ko to in dai zai juyo ba bai tura kowa daga nan ba ya kai ya dawo ba matsala bane a shari'a tun Allah mu fahimci an shari'a ina fata an fahimta kada ka ga mutane su ta husuma haka kawai mu kaga wannan yaron mara kunya mu muna muna bin liman yana kesa mana sahu yana wannan ba komi a shari'a ina fata mun bayyana to sai matsala ta gaba malam yake cewa aw sajada ala shakki jabhatihi Allah aw sajada ala tsayihi aw tsayyatain min imamatihi fala shay'a alai haka nan mutumin da yazo zai salla sai ya zamana ya zo sujjada ne makon yayi gaba ɗaya sai dan tsofa na goshin ya karkata kan kenan rabin goshin yayi amma rabin bai dora shi ba shi ma anan yayi domin me sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana da gaɓoɓin da ake yin sujada da su akwai goshi akwai hanci akwai tafin hannu akwai gefen ɗan yatsu na ƙafa akwai gwiwa akwai ina fata an fahimta waɗannan in ka lissafa za ka samu kimanin guda bakwai wanda suka tafi ina fata an fahimta Allah me yasa anan malam bai magana akan da yaƙi da hanci ba jumhurin malaman musulunci sun tafi akan duk wanda ya sujjada ya yi da goshi kawai bai yi da hanci ba sallar shi ta ɓaci da yawan malamai sun tafi akan haka amma wasu daga cikin malaman suna ganin a'a sallan ta yi sai dai ya tafka kuskure a ciki sallan za ta zamo tana da raunin lada ne me yasa suka ce saboda an samu mafi yawancin rukunan da manzon Allah ya faɗa gaɓoɓin da za su sujjada kamar idan ka ɗauki me mai askari yana da wannan ya kawo duk da kawowan shi da alasigatu tamriz ne watan irin waƙila ko wayu ƙalu ba mu'tamad bane a cikin mazhaban sada malikiya ridwanullahi alaihi dukansu mashhur a wajen su sujjada ana yin shi ne hadda hanci kamar shauran a'immatul muslimi ina fata mun fahimta ina fata mun fahimta Allah to inda kuma yayi a gefen menene rawaninsa ka san akwai wanda zaka same shi Allah ya bashi iko zaka ga akwai kokarin rawani da shauransu misali mutum sai ya zama da mai rawani ne sai yayi amma a gefen rawaninsa ko kuma a'a yayi ne a gefunan ne suka haɗu haka sai ya haɗa su sai yayi akai mene hukuncin wannan malaman shari'a sun ce babu komi sallan shi tayi ko misali mace idan ta zo tana sallah tana da hijab ko zani sai ya zamana ta yi sujjada a kan zaninta ko a kan hijabinta ko kuma kila ‘yar uwa ce mai sa niƙabi sai ya zamana ta yi sujjada a kan niƙabin ina fata an fahimta duk waɗannan sallansu ya inganta babu laifin komi a gare su sallansu ingantacciya ne ba ƙabli ba ba'adi ina fata an fahimta to mene dalilin asada malikiya ridwanullahi alaihim da suka ce haka dalilinsu alagabs malam sun kawo akan akwai hadisi wanda imamul bukhari Allah ya ƙara masa yarda ya kasance ya ruwaito wannan riwayan hadisin hadisin ya kasance mu'allaf ne imamul bukhari Allah ya ƙara masa yarda ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kanu yusalluna wa aidihim fi thiyabihim yace manzo a musahabban annabi Muhammad sun kasance suna yin sallah hannayensu na cikin riguna kaga kaman mata in suna sallah ba laifi din ta bar hannunta a cikin zaninta ko kuma ta bar hannunta a cikin me a cikin hijab shi yasa malaman mazhaban Imam Malik sukan ce in mace ne ta zo tana sallah ba sai ta rinka ware gaɓoɓinta haka ba saboda ga hadisin Annabi Muhammad ya ce sahabban Annabi sukan yi sallah hannunsu yana cikin situran suturunsu wa yasjudu ar-rajulu ala ala imamatihi yace wani lokaci ma kakan samu wani daga cikin su yakan rinka yin sujada akan watan rawaninsa in ya zo zai sujada in rawanin sa ya zazzabo sai ya sujadan akai kaga anan zai nuna mana mas'ala biyu mas'ala ta farko hujjan dalilin mazhaban Imam Malik sabanin irin masu fatawan yanzu wanda za a ce ai mace da namiji daidai ne in ta zo sallah yanda ai yanda shari'a ta ce kai namiji yayi haka zai yi kwarai mun yadda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ingantacce annisa'u shaqa'iqur rijal mata mata yan uwan maza ne uwa ɗaya a ba ɗaya a wajen daukan addini amma akwai inda shari'a ke bambanta su inda ta bambanta su sun sha bamban inda bata bambanta su ba sun yi daidai ina ba ta an fahimta amma a nan misali kaga an ce suna sallah hannayensu na cikin suturunsu wannan ya sa mazhaban imamu malik sada malikiya ridwanullahi alaihi lura da wannan hadisin suka ce a'a mace in za ta yi kenan ita ta fi kwatancewa ko da yaushe cikin lullubi kenan shari'a yana buƙatan ko da za ta yi sallah ba dole ne sai ta buɗe kanta ba misali akwai hadisi ya tabbata ga sayyidina rasulullahi idan ya zo zai sujjada saboda koyarwa ga mutane yikan sujjada mai rawin ya ce hatta nara baya da ibdihi mukan rinka ganin hasken hammatan sayiduna rasulullahi in ya je sallah saboda mai a lokacinsu izar ne taɓa shi haka ake yi in ya zo saboda karantarwa yake sai ya nesanta ya nuna ma mutane kada mutum ya rinka yin sujjada watan hannun shi na maƙe a wajen watan haƙarƙarinsa ko kuma ya sanya ɓanduwansa a cikinsa a'a ya miƙar da su wannan koyarwa ne ga shi sallallahu alaihi wa sallam to ba ana wai cewa ba ne a'a mata ma sai sun yi a haka a'a ga wani hadisi ma ya nuna sukan iya yi har tafukan watan hannayensu yana cikin abin yana cikin wannan nasu imamu bukhari ya kawo shi mu'allaq in ka duba cikin tagliku ta'aliq na imamu shekul islam ibn hajar al-asqalani ya kawo ya bassaka bayani akan shi sannan al-imam al-hafiz al-baihaqi imam baihaqi shi ya wassala wannan hadisi ya kai shi watan hadisi ne muttasil ya ce lallai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna yin wannan yace duk da wasu suna fahimtar shi mawqufun ne ala sahaba yace daga ciki yake cewa wala ba'sa fi ghalabati al-qai'i wal qalaf bis salah wannan a cikin sunan kubra nashi ya ambaci wannan ina fatan an fahimta kaga duk yanda dai malamai suke lura in mutun yayi wannan shikenan ko kuma misali ila mutun ne ya zo nan zai sallah sai sahu juma'a ta cika sai ya zama na dole sallah sahu ya kama shi a falta gashi ya ɗau zafi rau shi yana kan dadduma ne amma inda zai sallah akan kwalta ne to ya zai yi anan in ya tsora kuma sallan ma sai ya zama na ba natsuwa ina fata an fahimta na wani wanda bai cika daidaituwa ba haka kullum shi dai ga nan irin an shaye-shayen nan an wannan wata rana irin ana ganin ya shiri din nan ya je masallaci ga rana ga rana yana tafi kasan mutanen cikin gari zuwa masallacin sarki bada da nisa kuma gashi mutane da son sunnan annabi sallallahu alaihi sai kowa ya ce shi takawa yake so saboda manzo Allah takawa ya ce ai baya son hawa shi ma ya biyo mutane yana ta tafiya ana ba dallawa ne yau ya je masallaci yana zuwa ana sallan yayi haka ashe ranar rau yayi haka aka yi sujjada ɗaya yana ƙara na biyu yace kai haba wannan bala'i sai ka ce dole ka gani to kaga wannan misali kaga ga irin mutum ne lashe wannan ga dai nan irin shi to amma kai ne hankali in ya kama ka ko ya kama ki ba ba laifi sai ka samu dan kawul ɗinka ko wani abu sai ka shimfiɗa sai ka sujjada a kai ba komi ina fatan an fahimta ba komi don Allah mu fahimci addini yanda yake da sauki kada ka zo ka tsananta ce ai atbau in allan baran in ba kayi a wannan su a mazhaban imamu shafi'i su kayi sujjada ma goshin nan da suke ganin shi suna ganin shi ne mafi girman gaba a jikin dan adam ka sashi a ƙasa su a wajen su makaruhi shi in ya zo zai sujjada ya yarda dai sai ya ja maka da duman sai ya koma da shi inda za a yi sujjada amma da ni da kai din nan duk mu tsaya a nan a ƙasa sai a gwiwoyinmu da komi na ƙasa amma in za a yi sujjada a yi shi a kan dadduma saboda a sharaful a aza ne mafi girman abu ne saboda fuskan da ke ma Allah sujjada ne mu kuma mazhaban imamu malik in kada ka ji wani abu a turmu za shi a ƙasa a sanya shi a ƙasan ya ji cewa shi ba komi ba ne dukansu kowanne yana da wajibi mai can gaske ina fatan an fahimta to da Allah mu fahimta in mun ga wani ya dan sa tawul yayi wannan shikenan Allah to kila kuma mas'ala ta kai ka ga wasu wanda zai zo ya ce maka ai wannan kasan ma ba mai tsarki bane shi bari ya zo maka da wata kasan Karbala ya ce ai shi a shi a Karbala ne ma zai wannan to wannan ba hadisin Annabi Muhammad bane sai inganta ga Annabi Muhammad ba wata ƙasa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce mafifici mazo Allah ya ce waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ya ce an shimfida mun an shimfi an hore mun ƙasa duk inda na same shi in yi alola da shi ko kuma in yi sallah in mai da shi masallaci sai wanda shari'a ya keɓe kamar misalin masallacin harami ko da yankin wajen kaga shi hurumin harami ya sha bamban da duk wani wani yankin harami kadai yana da matsala in ka shiga ba bauta Allah za ka yi ba kaka yadda ka saba ma Allah a ciki saboda me shi ko kudurtawa a zuciya kai ka saba Allah to anan wajen ana rubuta zunubi amma kana fita a duk inda kake a duniya inda ka kudurta a zuciya ba za a rubuta maka bane me yasa saboda ayan suratul hajj wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuquhu min adabin alim duk wanda yake haramin haramin ka'aba nan wannan hurumin maka nan hurumin ka'ab dakin ka'aba in ya je wajen wannan dakin ya kudurta zunubi kawai a zuciyar shi to sai an rubuta mar zunubi nuzuquhu min azabin alim Allah yace amma in ba nan ba fa a'a sai kai in kai ma kana istighfari a shari kaga wannan yana da daban khususiya na masallacin annabi Muhammad daban sannan irin na masjidul aqsa daban amma in ba waɗannan ba duk shauran masallatai daidai suke da kowanne ina fatan an fahimta ballantana a ce ga wani ƙasa wai wanda shi ne yake da wannan kuma wanda ba hadisi ne muttafilul isnad ga annabi muhammad ba ka ce wannan ƙasan ba mai tsarki ba ne wai wancan ne mai tsarki to alaga su malam me ya tsarkaka maka wancan me ya ɓata maka wannan shi manzon allah hadisi muttafaqun alaihi ya ce wannan ƙasan mai tsarki ne kai kuma yau ka zo mana da rana tsaka da dutsen ka da menene ka ije ka ce mana ai wannan ba mai tsarki ba ne to a ilahun ma Allah za mu bi Allahn da ya yi ma annabi Muhammad wahayi ne ya ce mai tsarki ne ko ko kai wanda naka ya maka ya ce maka mai tsar ya ce maka kazantacciya ne ya kamata mu gane wannan ba daidai ba ne Allah ya riga ya sanya mata tsarki kamar ruwa ne Allah ya ce wa an zalla mina sama'i ma'an tsahura don haka bayan da za a yi Allah ya tsarkake ƙasa kai ka zo ka ce sai dai abin da ya zamana ya bayyana ga mashari'a kuru-kuru misali kamar waje da yake kwata ne gashi ƙasa ne amma da jini a gun kaga ba za ka ce za ka bauta ma Allah ba ko kuma ƙasa ne amma gashi bayi ne wajen gashi an yi fitsari ko ƙasa ne ga wani abu wanda ya saba ma tsarki na shari'a wannan ba za a yi ba amma babu wani abu a zo maka da wani dutse ko menene a ce maka wannan shine mai tsarki wannan anan ne ake sujjada manzo Allah bai sujjada a Karbala ba bai taba zuwa ba kai manzo Allah ko Siriya bai taba zuwa ba manzo Allah gaba ɗayan rayuwanki bai taba fita jaziratul arabiya ba bai je Iraqin ba da kake maga ihun akan akan Karbala ballanta na haka ce mana mai tsarki ba to inda maganan tsarki ne shin inda manzon Allah ya sujjada ga Allah aka yi isra'i da shi ina ya fi kamata ya zama mai tsarki kai inda ma aka haifi annabi Muhammad din wanda Allah ke rantsuwa da ƙasan la uqsimu bi hadhal balad wa anta hillun bi hadhal balad ina ya fi zama ya zama mai tsarki shine makka shine makka sai kamata mu gane irin wannan mu fahimci addini da kyan gaske kada mu je mu je baka mu cikin rudani da shirme abinda ba addini ba ka zo ka mai da shi addini kuma kai ta kallon wanda bai yi ba waya yayi kuskure wannan ba koyarwan annabi Muhammad bane Allah ya sa mun dace alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a mas'ala ta gaba malam yake ce mana a a ولا شيء عليه في غلبة القيء والقلس في الصلاة كما يند إمام البيهقي يفدا الله يقارى ما سيرجع duk wanda ya zama na yana sallah sai amai ya taso masa sai dan dakata jim kaɗan amai ya koma ya ci gaba da sallan shi ba ba kabli ba ba ina fatan an fahimta sannan menene ko kuma kalas ko kalas din nan ga yana ana kalas ana bayyana mu dai a cikin zariya muna ce mishi magwal wasu su ce ƙwallabi wasu su ce ga sunan dai shi yetsa a'a to ka ji ba ka ji ga mu a zariyan amma ka ji wata hausa da ya ce gyatsa mu kuma gyatsa muka sani shi gyatsa yaushe ne in ka ci ka koshi kai miƙa ta da ya yi za ka ji iyaye sun ce ce alhamdulillah saboda tsaban sanin Allah ina ba ta an fahimta ka ji wannan shi ko wannan magwali na zuwa a yaushe ne yayin da ka ci abinci ka ci wannan kalan ka ci wannan kalan haɗe haɗe idan ya zama na ciki ya tsarga sai ka ji wani abu na taso maka shi bai zama amai ba shi bai shiga ba shi bai fita ba za ka ji wuya yana zafi wannan in ya taso shi ma mai tsaye da kai a sallah jim sannan ka ci gaba da sallah babu laifi babu komi a gare shi kamar yadda imamul bai haƙi Allah ya ƙara masa yarda ya faɗi wannan. sai wannan matsalan ya ce wa sahwil ma'mum yahmiluhu al-imam illa an yakuna fi naqsi al-fariida malan yake cewa rabkan nuwa idan liman idan mai bin liman yayi rabkan nuwa to liman ya dauke masa rabkan nuwa misali kana bin liman sai kai wani abu wanda sujada qabli ko ba a ji ta kama ka wannan liman ya ɗauke maka ina fatan an fahimta malaman addinin musulunci Allah ya ƙara musu yadda sun ce matsala biyu shine liman ke ɗauke ma mutum na farko akwai sujada idan kana sallah kana bin liman sai sujada kabli ko ba a duka kama ka to in dai ba liman ta kama ba kai an riga an ɗauke maka afallahu amma salaf ko an gama sallan ba kabli akan ka ba ba abi amma wannan kenan kaga liman ya dauke maka mene rabkan wannan kenan as-sahwu sannan ya dauke maka al-qira'a lokacin da liman ke karatu a bayyane makaruhi ne a shari'a musulunci kai kuma ka rinka karatu a bayyane saboda hadisai da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce karatun liman shine karatu inda liman ke bayyana karatu shine karatun mai bin shi sallah a ina ne aka ce mamu ya iya yin karatu inda liman yake sallah a ɓoye nan ne mamu ya iya yin karatun fatiha a asirce ina fata mun fahimta amma inda liman yake yi a bayyane ya ɗauke masa Allah wannan matsalan imamu malik ya tattauna ta a mudawwana Allah ya ƙara masa yarda mudawwana ta imamu sahnun imamu malik ya ce yana iya ɗauke abubuwa amma banda abin da ya shafi rukuni me daga cikin rukunin yace kamar irin Fatiha yanzu kaga misali Fatiha ma an ce kar yayi ne liman ya liman ya dauke masa to Imam Malik ya ce to da za a samu sai ya zo ya samu liman yayi ruku'u amma wannan fa me wanda muke ce muke magana akan liman yana dauke mishi karatu da da rabkanuwa shine wanda ya samu raka'a ɗaya garanti raka'a tana kulluwa ne tana tabbata a wajen jumhurin malaman musulunci daga lokacin da liman bai ɗaukako daga ruku'u ba in dai ya ɗaukako daga ruku'u babu wannan ko mutum ya bi liman in dai a raka'an ƙarshe ne ko ka bi shi baka samu jam'i ba ka dai samu ladan sujjadu da tahiya amma in ka tashi abin da kawai aka ɗauke maka ba sai ka yi iƙama ba kawai za ka ci gaba da sallan ne sai ka kawo huɗun nan tsaf ko kuma ka kawo biyun nan in asbahi ne ko ka kawo ukun nan in asallan magariba ne ina fatan an fahimta to nan imam malik yake magana to da zai iya shigowa misali sai yana zuwa sai ya samu liman yayi ruku'u sai ya sha'afa ya ce Allahu akbar sai ya tafi Allahu akbar ɗin nan nashi yana yin ɗaya sai ya tafi kaga abin dubawa a nan shin yayi ɗayan nan na takbiratul ihrami ne wanda hukuncin shi faradi ne ko to koko yayi a'a na zuwa ruku'u ne Imam Malik ya ce in dai har yana bin liman ne sai ya zama na yayi niyan a zuciyar shi cewa ta raka'an farko ne ta takbiratul ihram ne yace nan liman ya dauke mishi wancan ya dauke mishi wanne kenan na zuwa ruku'u an fahimta kun gane matsalan to wannan haka Imam Malik Allah ya kara masa yarda ya kawo matsalan a cikin mudawwanatul kubra Allah ya kara masa yarda Allah to mene dalilin sada malikiya ridwanullahi alaihim da suka ce rabkannuwan mai bin liman ta mace ce ko namiji ne liman ya ɗauke imamu bai haƙi da imamu turmiji Allah ya ƙara musu yarda sun karɓo hadisi daga sayiduna abdullahi ibn umar Allah ya ƙara masa yarda ya ce man salla khalfal imam fala sahwa duk wanda ya salla a bayan liman babu rafkannuwa a tare da shi وإن سهى الإمام فعليه و و ومن خلفه أما إذا شيدي من نيكو ربكن واتكاماش to shi dole ne shi zai yi wannan sujjadun sannan kai ma ko da ka zo kila a raka'an ƙarshe ne ka same shi shi rabkan nuwa ta kama shi a raka'an farko ne me zai faru kaga anan kai ma nan sai ka shiga ciki sai ta kama ka idan sujjada ba'adi ne kamar yadda muka wuzo idan ya ce assalamu alaikum a sallah kai sai ka tashi sai ka ci ko sallanka tsaf sai ka zo ka gama sallanka ka ce assalamu alaikum sai kai wa'innan sujjadun guda biyu idan ko sujjada abli ta kama shi kaga kafin ya ce assalamu alaikum kenan kai ma sai ka bi shi sai ya tallame ka dai ba dai za ka rabu da shi ba sai ya ce assalamu alaikum sannan za ka tashi ka ci gaban sallanka wannan hadisi imamu bai haƙi da imamu turmizi sun ruwaito shi Allah akwai wani dalilin dalilai alaga su malam imamu bukhari da imamu muslim sun ruwaito hadisin sayyidina abdullahi ibn bujaina abdullahi abdullahi ibn bujaina ya ce qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi salati zuhrin wa kana alaihi julusun falamma atamma salatahu sajada sajadataini wa kabbara fi kulli sajadatin وكان جالس قبل أن يسلم فسجد معه الناس مكان جلوسه الله سيدنا عبد الله بن عبجين me yake faɗi Bukhari da Muslim suka ruwaito suka ce ya ce manzon Allah wata rana ya ya miƙe tsaye yana cikin sallan azhur kuma abin da ke gare shi a lokacin zama ne kaga su da kabli ko saboda mai zama ne tayya ne ke kan shi manzon Allah sai ya miƙe a wani riwayan ashabu sunan suka ce fasabbaha lahu man khalfahu aw fasabbahu lahu ya riga ya miƙe tsaf sai suka ce subhanallahi manzo Allah sai bai dawo ba a wannan riwayan na Bukhari da Muslim yace falamma atamma salatahu lokacin da manzo Allah ya cika sallar nashi gaba daya fasajada sajadataini sai muka ga yayi wasu sujjadu guda biyu wa huwa jalisun qabla an yusallima yana zaune kafin ya ce assalamu alaikum kaga frankly mene ya kawo maka sujada qabli yace wa kabbara fi kulli sajadatin sannan duk sujada in zai je sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar ya dago sannan ya ƙara Allahu akbar ya tafi ya ƙara Allahu akbar sannan ya taho yace a nan wajen wa sajada ma'ahunna mutane suka yi sujada tare da shi ta a wajen inda ya manta nan kaga sallan azhur ne ya manta da tahiyan farko kaga sujada kabli ta kama shi sannan kafin fa ya gama sallan azhur din nan akwai wanda za su zo su joyi kaga su ba su riski rabkan nuwan ba amma imamu bukhari da muslim da bakin su suka ce duka mutanen suka yi sujada tare da shi kaga kenan idan muliman idan rabkan nuwa ta kama shi to kai ma mu gaba daya sai ka bi sai ka yi da shi in dai ka samu raka'a kwaya ɗaya rak da shi ya danganta ne is depends zai iya yiwa ka sujada ba kabli ne ko ba abi sannan kai kuma in ya kama ka an ɗauke maka a riwayan imamu bai haƙi da imamu da imamu eh da imamu imamu tirmidhi Allah ya kara musu yarda ina fata mun fahimci matsalan an gane ko to Allah ya datar da mu wannan shine dalilin asada malikiya ridwanullahi alaihim ina ganin mu bari mu amsa tambayoyi da fatan Allah ya sa mun dace alfarman annabi yalla da sauri da Allah mala ikra amin amin Allah ya mana gaba ɗaya mu mu nake kira mutum ne an yi magana a kan cewa mutumin da zai zo a gaya mar a ja hankali ya zo ya saurari addini bayan ya saurara sai kuma ya zama na in ya tashi ɗan takalman mutane ɗan waya ne a kawar musu da shi ba kuma sun ce a kawar ba ne ina ba ta fahimta to wannan dai bai dace ba shi sata haramun ne a musulunci sannan ka zo ka yi a waje mai alfarma ta addini masallaci ko makaranta ko inda aka taru don tunatar da juna addinin musulunci zunubin shi ya fi girma don haka mutane mu ji tsoron Allah idan ka yi a kasuwa ko a tasha zunubin shi daban amma wanda aka yi a masallaci ko a makaranta ko a wajen da aka taru na addini kai koma ba a addini ba wajen taro na addini ba taro na wanda yake an yi shi ne don fa'idantar da juna a musulunci wanda zai amfanar da mutane a rayuwarsu duniya da lahira ka cutar da mutum ma da zance haramun ne a musulunci ballantana ka ɗaukan mishi abin shi ka tafi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito asar yana cewa a zulmu zulumati yau malkiyama duk wanda ya zalunci mutum da wani abu ka ɗaukan mishi za ka zo ranar tashin alkiyama cikin duhu kowa na tashi yana ganin gaban shi amma mutum bai ganin gaban shi saboda haramun na ɗan uwan shi da yake ɗauka sannan kuma ku sani shi haƙƙin ɗan adam Allah baya gafarta shi manzo Allah yana ce mana alal yadi ma akhazat hatta tu'addiya duk abin da hannu ya ɗauka zunubin shi na nan a kai Allah bai gafarta shi sai wannan hannun ya dawo da abin da ya ɗauka. To ya kamata mu sani, ranar tashin alƙiyama manzo Allah ya ce mana almuflisu shi ne wanda zai zo ranar tashin alƙiyama ya zo da sallah da azumi da komi sai ya zo ya zalunci wancan, ya saci kayan wancan, ya ci naman wancan, ya yaudari wancan, a dinga ɗaukan la'aikin ladan shi ana saka musu. sai an zo inda aikin ladan shi ya kare ga kuma masu karo masu kara ba su gushe ba sai a rinka cewa to ku rago zunuban ku a dinga tara mishi a dinga tara mishi daga karke manzon Allah ya ce za a sa mala'iku su kai shi wuta to kada ka yarda ko karki yarda kai azumi kai sallah kai zakka kai duk wani abu na musulunci saboda dan hannu da taban ababen mutane ka je ka kai kanka wuta wa iyazu billahi Allah ya tsare mu tsuntuwan kuɗi ba an ce ne ka ci baka ci gisa ne idan ya zama na abu ne ai rannan ma mun yi wannan matsala idan ya zama na abu ne da zai iya lalacewa aka ga cewa in an ije zai lalace to a sai da shi a ije kuɗin a yi cigiyan abin in mai kuɗin ya zo a ɗauka a bashi idan an ci ije an ije an ije kuɗin bai zo ba a ɗauka a yi sadaka da shi da niyan Allah ya sada shi da kabarin wannan bawan Allah ina fatan an fahimta in duk an riga an yi wannan sai kuma gashi daga baya ya zo ce wallahi na dai ji an ce malam liban kai dai kuka ɗauka ku kwamitin masallacin nan ko dai kun yi sadaka da shi ni a biya na abina shi kenan ba matsala ba ne sai a nemi taimako a wajen al'umma a tara a biya shi ba matsala ba ne ina fatan an fahimta wannan shi ne Allah ya saka mana gaba ɗaya to shafa akan safa luga akan safa ya zo da sunaye da yawa akwai wanda suna ganin cewa eh nau'i ne na auduga a wani hali na yanayi a iya yi duk da asar ya zo akan daga kan akwai hadisin mughira ibn shu'ba sannan akwai maganganu akan a cikin littafin mudawwana na imamu ma na imamu suknun amma wasu malamai suna gani da dama sai yawan malaman musulunci suna gani ba a shafa akan safa amma wasu suna ganin idan ya zama na hali ta zarura babu laifi a iya yin shafa a kansa ina fatan an fahimta to kuma daman ad-darurat tabihu al-mahdurat to abinda aka ce kakka yi in darura ta zo ai an halarta maka ko ina fatan an fahimta amma kamar masaban imam imam shafi'i su suna ganin a yi shi ba matsala ina fatan an fahimta to wannan dai fiqhu ne baya kawo fitina sabani a tsakanin mutane ina fatan an fahimta yawwa Allah ya samu dace To, tsarikan yau tijjani Allah ya ƙara masa yarda abubuwa uku ne a ciki, isifari, salati ga annabi, la ilaha illallah. Ina fata mun fahimta, idan mutum ya riƙe wannan ya ɗauki lazimi, ya ɗauki zikirin juma'a shi kenan wannan shi ne ɗariƙa. Halwa bayi daga cikin shiga halwa ko tarbiyya ko taskiya duk wani abubuwan da ake kiran shi da shi wannan ba shi daga cikin rukuni na ɗariƙa ba shi ba shi daga cikin shuruɗin siha na inganci ko kuma shuruɗin kamala wannan wani abu ne wanda dukkan al'umman masu sufanci sun yi ittifaki a kan shi in ma ka ga cewa kai ba za ka yi shi ba wancan kaɗai ya isan maka ya isa shehu ibrahim shekul islam yana cewa walaziman askara hadal wurdi idan li amri lil wusuli tahtadi na rantse maka da girman Allah in ka rike wazifa ka rike lazimi ka rike zikirin juma'a su kadai za su saka kai wusuli ga Allah su kadai kaga wancan bin babin mustahabbi idan ya zama mu an samu irin shehin da shehu Ibrahim ya lissafa shikenan sai ka je sai ya ƙara maka daman abu ne nafila ka mai da shi faradi akan ka sai ya ƙara maka wani ka ƙara mai da shi shine kamar yadda shehu Ibrahim ke cewa واطلب مربيا خبيرا ناصحا اماما صالحا كامل الارفان idan ka samu malami murabbi na gaske wanda shi ma malami ne na gaske wanda ya cika da sanin shari'an Allah ya kama hannun shi ya dora shi a wannan fannin murabbiyan daman koyawan alkur'ani ne kunu rabbaniyin kaga wannan kenan wanda ba a ganin shi duk wani abu da yake saban Allah ne ya kaurace ma bautan Allah aka san shi da shi da gaskiya da yawan ibada da kulawa da addinin Allah murabbiyan khabiran malami masani ba ji ba gani wanda irin fada in baka amsa ko kuma ku tambaya a gaya muku addini ko ta ina ya cika hadisi fiqhu benene komi bai da matsalan komi ya san addini khabiran nasihan mai tsoron Allah wanda kuma za ka rinka ganin shi ya amuru bil ma'rufi wa yanha anil munkar wanda duk abin da yake kai abin da zai zama shubuha ne akan ka ko makaruhi ne shi ya mai da shi haramun saboda kaurace masaban Allah khabiran nasihan imaman jagora dole ne ya zama yana da izini muttasil muttasilil isnad kamar yadda Khairuddin Ayyaki ke cewa imaman khabiran nasihan imaman kamilan irfan ya zama kuma masanin baitan gwanancewan shi a addini ya san abin da ake nufi da tasawuf ina aka fito ina za a wata bai sabila man ana ba ilayya kenan wanda zai ɗauki hannunka ya miƙa ka ya zuwa ga fadan Allah ba wanda zai ɗauki hannunka ya zuwa ganin girman shi ba Shau Ibrahim ya ce, In ka samu wannan mai wannan qualities ɗin, mballikhu nafsaka, ka miƙa mishi kanka. Shi ne irin wanda shari'a yake nema, alimin rabbani kenan kuma shi ne wanda cikin suratul Luqman Allah yake wata bai sabila man anaba ilai. In aka samu mai wannan qualities ɗin, ba komi sai ya ƙara maka wasu auradi ne da shauransu, wasu lazimai ne, askar ne za a dinga ƙara maka, kana ƙara ma kanka daga cikin nabilbili kana ƙara sarraki kana ƙara shigewa fadan Allah kana samun kusanci da Allah ina fatan an fahimta shi daman hikiman yin askar ko tarbiya ko menene ƙara ma mutum tsoron Allah da imanin ya ƙara sanin wa ilahukum ilahun wahid ya ƙara tantance cewa qul huwallahu ahad Allah ɗaya ne rak shine hikiman fa to idan aka samu akasin haka ya ce maka yayi shi jo Ibrahim ya ce ka nema واطلب مربيا خبيرا ناسيا كي ناك با خبيرا بني با ناسهم بني با كامل الإرفان بني با دو waɗannan qualities din shi he is zero behind the decimal point to me zai haifar mahaukata yan tasha yan kwaya yan jagaliya yan menene mulhidai da sunan wanda za su fita addini ina ba ta an fahimta saboda bai da wancan qualities din da Qur'ani ke nema shi ne za ka gan kullum buri shi a ga girmanmu in kasan in ka kalle su za gan su ka hawa uku ne akwai shehu a ganmu akwai shehu a jimu akwai shehu a sanmu duk in ka kalle shi in dai ka ga kana zuba mishi wa'innan abubuwan sashi a wa'innan shine microscope naka kana yin haka za ka gano shi oh shehu a sanmu ne eh ba su ji mu bane a gidajen rediyo eh kun ji e gaya musu can shi kai dai burin shi kawai yaya yayi suna yana yin daidai bai yin daidai ba matsala ba ne shi dai burin shi duniyan ba lahiran ba kaga wannan ɗan uwan shaidan ne ƙaurace mishi ake yi sannan akwai shehu a wannan ajimu ne akwai shehu a kanmu duk inda muka fita in ya zo ya ga mutum da kaza a wajen a'a duk su dakata mu mu ne mu 'yan gidan wane ne mu za a gabatar su duk waɗancan ba mutane ba ne duk inda suka je yana tashi zai kama lissafa maka ka ce maka ya ma maganar manzo Allah ya kama maka magana akan kakan shi ka ce maka ya ma maganar manzo Allah ya kama maka magana akan matsayin shi da shauransu wannan shehu a san mu kenan a kaga shehu mun gama shehu eh shehu a jimu ko ga shehu a san mu sai shehu wane a shi kuma shehu a gan mu ba shi zai tara su ne ga sunan barkatai ka gan su kwata ya zauna nan da gashi duku-duku ya kirba tasbi a wuya ya ƙara da wannan kana ganin shi yadda ka san ɗan kura haka za a gan shi ya tawari amma shi kuma can shi kuma haka za a gan shi ya sa kaftar-kaftar riguna in ya shayi ya shayi menene menene yana magana ana eh ai shi ne matafiyi ne eh zautacce ba matafiyi ne zautacce ina ba ta an fahimta wa'innan laisu ala shay'in fi tasawufin islami ba sa taba musalta tasawufin islami tasawuf bari'un min waɗannan suna they are on your own suna zaman kansu ne ina ba ta an fahimta ba tasawuf suke yi ba kamar yadda za a ga rawo da ɗan fashi da mashayin giya da ɗan caca baya musalta musulunci haka su ma wannan ba sa musalta tasawuf ina ba ta an fahimta ina ba ta an fahimta yawwa su matan ɗin in ka je ga sunan ga sunan sun musu yawa ina fatan an fahimta yawwa to wannan abin da ake nufi shi duk wanda ka ce ne maka ye wusuli ye menene ka ji ya ce maka wai da wani abu ba ce Allah ɗaya wallahi inda aka je ma bai inda aka dosa ma bai kama hanyar ba ina fatan an fahimta Allah ya sa mun dace kai lokaci ba mutum ne mutum ne ya zama na yana yin sallah sai wasu suka zo suka bi shi sai da ya sallan ya gama sai ya zama na waɗanda suka bi shi sun tafi sun wani wajen shi kuma kawai wata rana sai ya tuna ai fa yayi sallan nan bayi da tsari to ya za a yi da Allah zai ci giya ne ya tara su ya wannan a alba shari'a sauki ne gare ka wata rana sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah a lokacin akwai kufi a kafansa bayan ya yi sallan can an gama sai aka ga ya cire wani riwaya ma yana cikin sallan sai ya cire sai ya wannan Allah ana gama sai Rasulullah ya kai ce Jibril ne ya zo ya gaya min ya ce min akwai wani tsitsigan najasa a ƙarƙashin shi shi yasa na isi sai aka ga bai maimaita sallan ba anan asada malikiya ridwanullahi alaihim sai suka ce duk wanda ya salla da najasa bisa kuskure to nan in lokacin ta bai yi ba sai ya maimaita sallah a adatul waqti ina fata an fahimta to idan lokacin ya wuce fa shikenan afallahu amma sallah shi wannan afallahu amma sallah sallan shi in Allah ya da Allah ya karba su kuma waɗancan eh waɗancan to ai su sun yi ne ba su a yaqinin su mai tsarki ne su wannan kuma shi umirna an nahkuma bil zawahir wallahu yatawalla sarair manzo Allah ya ce an hukunce mu ne mu hukunci da zahiri ba batini ba zahirin shine duk wanda ka ganshi ya zo yana sallah ai mai tsarki ne mai alola ka bi shi sallah ta suka bi shi sallah sallan su ba ta da matsalan komi ingantacciya karɓaɓɓiya in Allah ya yarda sauran guda ɗaya ne ko to malam kabiru na kusa yawa to to a'a misali shari'a ta ce wanda zai tsallaka sahu gita sahu inda kana bin liman ba laifi shikenan kuma ya zo yana yi yana izgili yana wannan yana wannan to shin yaya wannan ko kuma mace tana eh ai bari in wuce dama mun je islamiya eh mun je mun ji a bakin malam wani ka san su ba ruwan su yanzu nan zaka ji gori ya taso ba ko da ki Allah ya gafarta mana iyayenmu ne a wata abin da ke faruwa nan idan mutum yana izgili ai sai ka bar shi da wanda wanda ake bauta ma kai ba da kai yake izgili ba da Allah yake izgili to shi kuma kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tasta'u wa rusulihi kuntum tastabi'un za ku yi izgili ne da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah duk wanda ya yi izgili da waɗannan Allah ya ce la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum wanda ya izgiri da annabi Muhammad da Ƙur'ani da ayoyin Allah wannan ya bar musulunci amma kai ba a ce ka ɗora mishi kafirci ba kakai irin na waɗancan yawa mu ba mu da ƙwandararren kaulata ko lankwayayyen shin mai ruwa a'a mu ne ina ba ta an fahimta sai ka bar shi ka nuna mishi kuskure ne sannan manzo Allah yana maganan duk wanda yake yin abin da ya gina mana sabo ne kuma ya dawo yana izgilanci da shi manzo Allah ya ce wannan kalmustahzi'u li rabbih kaman me watan zolayan ubangiji ne yana izgilanci to wannan babban zunubi ne mai girman gaske Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu farman Allah Muhammad yalla abubuwa ne abubuwa nawa ne a shari'a yake sa mace ta idda mutuwa idan mace mijinta ya rasu bai barta da ciki ba wannan sai ta yi idda iddanta alkur'ani ya ce arba ta ashirin wa ashara sai ta yi wata hudu da kwana goma sai ta kaga za ta yi tsarki uku kenan sannan kuma ka tsara wa'innan kwanakin idan kuma wanda ba tana yin idda watan jini ba ne da wannan da wata to bayan ta yi wa'innan tsarkin nata ta yi tsarki uku sai ta jira sai wa'idan kwanakin sun wuce sai sai kwana sai wata hudu da kwana goma abu na biyu shine mene shine saki idan mace mijinta ya rabu to wancan mai iddan da zai rasu ya barta tana da ciki fa a'a nan iddan ta shi kuma haife cikin da zai rasu yau sai gobe ta haihu shikenan ta gama iddanta kamar yanda yanda ya faru kwanan nan da babban malamin mu shehin mu Allah ne kenan Allah da hikima Shehu Malam Ismail Abbas Dakaci ya rasu yau a ranar da ya rasu cikin dare matan ta haihu aka haifi yaron kaga ita wanda ta haihun nan ta gama idda a lokaci ina batan an fahimta Allah ya jikan malam Allah ya gafarta ma malam irinsa irinsa a yanzu kaɗan ne irinsa malamai masu dagewa a harkan karantarwa kaɗan ne shehintan kawai ake so amma mai dagewa sai an yi karatu sai an karantar wallahi dan kaɗan ne algarsu buyagin nauyin da yake ɗauka a nan al'umma falan abin da yawa to amma lokaci ɗaya kaga yadda Allah ya ikon shi Allah ya jikan malam Allah ya gafarta ma malam Allah ya masa rahama ya sada shi da annabi Muhammad abu na biyu shine saki idan mace aka sake ta sai ta yi idda iddan ta ita ne jini uku wasu wajen malaman wata uku ina fatan an fahimta in ta ga jini ɗaya ta ga biyu ta ga uku ta gama idda in kuma masu lissafi da wata ne sai wata uku daga lokacin da kotu ta tabbatar shi aure ana ɗaurawa ba sanin kotu amma yin yin idda rabuwan shi dole sai da sanin gwamnati saboda kada ya zamana tana ɗakin wane ila ma tana da ciki ko tana sharawa wane ya zo ce wallahi yau mata na ne sai ta fito mun tafi gida sai sa sai kotu ta ba da takaddan cewa an rabu sannan daga ranar take fara lissafin idda ba daga ran da suka rabu da mijin ba komin tsawon shari'an kuwa ina ba ta an fahimta to daga ranar in ta gama shikenan sai ta tsarki in ana iyawa a gobe ma a daura mata aure da wani ina ba ta an fahimta wannan su ne ginshikan abu wanda suke sa mace ta yi idda ina fata an bayyanta haka nan mijinta in yayi ila malamai suna riskar da wannan misali wanda mijinta ya bace akwai muddan da yake kaiwa shari'a ta ce a yi mishi hukuncin da wanda ya rasu kaga za a yi mata hukunci ne da irin wanda ya rasu ina fata an fahimta kamar an ɗiba shekarun da ba zai yiwu a kan a irin shi a ce yana raye ba kaga wannan za ta yi idda ne kawai na mai wafati shi kenan ta ƙara gaba Allah ya samu dace Allah ya gafarta mana ya yarda da mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله